أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a karatun kawa'idi kenan alaƙa'idin tauhidiyya za mu tashi game da shahadar da malami magana cewa duk wanda yake ta karanta ta bayan kowace sallah ta farilla sau uku Allah zai ɗauke mashi tambayan mala'iku masu tambaya a kabari bayan mutuwansu Allah ya datar da mu tare da ku ya ku musulmai amin نعم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله mai rahama mai jin gai وهذه الشهادة wa hadhihi hiya shahadatu haka zaka ce ka sa hiya a wurin وهذه هي ka الشهادة ƙara hiya a wurin an gane نعم wannan ita ce shaidawa نعم أشهد أن لا إله إلا na الله shaida bawa abin bauta da gaskiya sai Allah وحده لا shi شريك kadai ne له ba shi da abokin tarayya إلها واحدا ubangiji kwara ɗaya tal ربا kuma شهيدا ubangiji mai gani har hanji ونحن له kuma mu masu مسلمون miƙa wuya ne gare shi ومنها ذكر يكون قارئه ثلاث مرات
wa minha yana daga cikin fa'idoji zikirin wani zikiri da ya kunu ƙari duk wanda ya kasance yana karanta sa zai kasance ثلاث مرات mai karanta sa so كل ليلة marratin salasa marratin kulle lailatin sai ka ce ƙari uhu salasa marratin kulle lailatin نعم akwai wani zikirin da duk mai karanta shi so uku a kowace dare نعم ya kunu zai kasance kamar da rike lailatul qadari kamar wanda ya riske lailatul qadari an gane نعم kamar wanda ya riski lailatul qadri نعم na'am wa huwa هو shine fa'idar gashi nan بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rama mai jin kai لا إله إلا الله الحليم الكريم babu abun bauta da gaskiya sai Allah al-halimul kabir subhanallahi rabbis samawati Samawati sab'i sab'i wa rabbil rabbil arshil arshil azim azim.
sarki ya tabbata ga Allah ubangijin sammai bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma to ita ce wannan addu'a duk mai karanta ta so uku kowace dare to zai zama kamar wanda ya saka lailatul qadr ka daina sakaci da falala an ga an fara falala kai kokari نعم saboda saboda kai da kai ka fi wanda kwata-kwata shi kuma bai yin ba ba za a haɗa kai da wanda ko da misali a ce wani zai ce ai hadisi bai inganta ba to da kai sai ya rage ka na me sai ya rage ka da me eh ta ومنها هذا الدعاء المبارك yana daga cikin fa'idoji wannan addu'a mai albarka إن شاء الله addu'a ce mai albarka in Allah ya ga dama ka rinka yin ta وهي ita ce اللهم rusuna bi ainihin lati la tana Allah kai gadin mu da idakka da bata bacci وحفظنا بركنك الذي لا Allah ka يرام kiyaye mu da rukuninka da ba a iya riskansa balle ya rusa وارحمنا بقدرتك Allah ka ji علينا kanmu da ku da ikon ka gare mu فلا نهلك وأنت ثقتنا.
وأنت ثقتنا kar mu halaka alhalin kai ne amincin mu ورجاؤنا kuma kai ne fatan mu ومن داوم عليها يقرأها wanda ya dawwama akan karanta wannan addu'an Allahumma harusna bi ainika allati la tanamu wa kunub wa hafizna bi rukunika allazi la yuramu warhamna bi qudratika alaina fala nulaku fala nulaku fala nulaka wa anta sikkatuna wa raja'una wanda ya dawwama akan karanta wannan addu'a نعم ya سلام karawa salasan yana karanta ta su uku صباحا kuma sa'an safa da yamma وكذا من كل makaroyin مكروه za a kiyashi daga dukkanin abinki بإذن الله da izinin Allah maɗaɓar بحمد الله وحسن ta kare da godiya ga Allah da kyakkyawan taimakonsa.
بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahir Rahmanir Rahim.
صلى الله على سيدنا محمد Allah ya salaci ga shugaban annabi Muhammadu وآله da وصحبه iyalan gidansa da sahabbansa.
وسلم تسليما Da tsira da al- Allah ya tsira matakar tsira ya aminci matakar aminci gare shi.
قال الأوفي رحمه الله تعالى Malam Aufi Allah ya ji gansa wato Imam Aufi نعم.
shine Isma'ilu bin Makki نعم.
bin Isma'ilu bin Isa نعم.
jikan Abdurrahman bin Aufi. yasa ake ce mishi awfiyu jikan abdurrahman ɗaya daga cikin asharatul mubashirin ne lahum bil janna ka gane yana da littafi- yana da tabbataccen kafafu a mazhabin malikiyya yana da wata littafi ma al-awfiyat an gane to yana da littafi sosai babba a mazhabin malikiya babban malami ne. ga tsantsere ga tsoron Allah eh to shi imamul aufi yana cewa قال العلماء wato a zamanin sa ba wani mai fitawa sama da shi نعم to za ka ji fatawoyinsa kala kala نعم an fahimta Na'am.
babban malami ne sosai shine a za in ka ruba siyar alamun nubala idan Imam Zahabi ya kawo tarihin shi an gane
نعم من دخل في الصلاة rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa نعم قال العلماء Imam al-Aufi yace malamai sun ce من دخل في الصلاة ya zan ka san ladabi ne na malami sai ce malamai sun ce ba zai yanki kat ba to na'am ya suka ce mene من دخل في الصلاة wanda ya fara sallah وأتى بها ya zo da ita في الهيئة a sufar da take كما أمره Allah الله ta'ala kamar تعالى yadda Allah ya umarce shi من الركوع yadda na والسجود ruku'i da sujjada والقيام wal qu'udi da tsayi- Wal da qu'udi.
tsayuwa da zama ولم يترك منها شيئا bai bar komai a cikin sufar sallah ba فلما فرغ yayin da منها ya gama sallah سئل ya عن ga sai فرائدها aka tambaye shi da far- game da farallanta da وأحكامها hukunce hukuncenta فلم يعرف من ذلك shi'an شيئا amma bai iya gane komai daga cikin su ba بل قال أنا أفعل كما رأيت الناس kama يفعلون ra'aitun nasu ya fa'aluna bal bar- bar ma dai kala ya ce ne ana fa'alu ina aikatawa ne kama ra'aitun nasu ya fa'aluna kamar yadda daga mutane suna aikatawa نعم to فصلاته malamai sun ce باطلة wannan sallan sabatacciya ce ko da ya zo da ita yadda take نعم وكذلك من تودع ala على atafil أتم hayati الهيئة haka nan wanda ya alwala bisa cika bisa suffa mafi cika نعم أو اغتسل min من jana جنابته ko ya wanka na janabarsa على a إحسانها bisa kyautata wankan nan ولم يعرف من ذلك fardan فردا amma bai san farilla a cikin haka ba على ko سنته sunna فجنابته وحدث- وحدثه باق عليه ba- da janabarsa da hadisinsa suna nan a kansa
وصلاته ba da باطلة sallan da ya da wannan wankan kuma batacciya ce سبحان الله غير مقبولة ba karɓaɓɓiya ba ce بل هو في جميع ما فعل ما asimun فعل آسف barbar ma dai shi mai sabo ne cikin duk abin da ya aikata آسف لله mai sabo ne ga Allah ورسوله ga- da kuma manzansa وليس في ذلك
bai na halin ilmi بين أهل kilabun العلم خلاف wale tafi zalika kilabun babu sabani a cikin haka bai na halin ilmi tsakanin ma'abotin- ma'abota ilimi وكذلك الحج haka lamarin yake ma cikin hajji والصوم da azumi وسائر da العبادات sauran ibadoji أما أحكام الصلاة amma kaga hukunce hukuncen sallah فهي فرد بالكتاب ita والسنة farilla ne a cikin qur'ani da da hadisi والإجماع da kuma ijma'in malamai من Imam تركها al yace duk wanda ya batta زهدا domin لها musu da gareta فهو to كالمرتد shi kamar wanda ya yarda ne tunda ayi a qur'ani da hadisi ya zo kurru yasa yace maka ya daga cikin masu dan ji imamul mene in ji imamul lazibi wa tabdili ma kad kana fi shar'i wa tabdili ma kad kana fi- fi shar'i ja'iza نعم kiri-kiri ga abu a zai nasi a qur'ani ka ce kai ba haka ba نعم to radda ne نعم والسنة
fa huwa kal murtad shi kamar mai radda ne يستتاب ثلاثا za a neme ya tuba na tsawon kwana uku فإن تاب idan ya tuba sai a ترك kyale shi وإن لم يتب idan aka yi fama da shi tsawon kwana uku ya tuba amma ya ki tuba قتل a بالسيف kashe shi da te- da takobi نعم ولا Sadu, يغسل amma ba za a yi masa wanka ba ولا يدفن ma'al musulmi ne ba za a binne shi tare da musulmi a makabarta ba وما له libait malin musulmi na مال المسلمين dukiyarsa za a kai baitul mali na musulmai ومن أقر fi wujubiya wanda kuma ya بوجوبها tabbatar da wajibcin sallah وتركها amma ya ƙi yi Wacce- kiri a jinkirta masa أجر حتى تبقى ركعة a ukira a jinkirta masa har raka ɗaya ta rage نعم بسجدتها tare da sujjaranta guda biyu من الضروري na ƙarshen lokaci na laluri بلا ce فاتحة zama za a iya yin ta ba tare da fatiha ba ولا ko da دمانية ma babu nasuwa فإن لم sannan يصلي idan bai sallah har يصلي zuwa wannan lokacin ba قتل a بالسيف kashe shi da takobi حتى لا haddi كفرا ba dan kafirci ba dan haddi ba dan ya kafirta ba نعم ولو قال أنا أفعل ko da ko ya ce zan aikata na ce muku zan yi zan yi a ba uzuri نعم ba uzuri amma ka ƙi lafiya kalau ba rashin lafiya ba komai ba ka ƙi aka ce kai ka ƙi to a jingita mushi har zuwa lokacin da na lalura lokacin laluran ma gwargwadon a yi kafin tsar- lalurar ta fita a yi raka'a biyu tare da sujjadinta ko da ba fatiha babu nasuwa idan aka yi aka yi ki kuma ba wani uzuri to a kashe shi da- saboda haddi na'am wa salla alaihi gairu fadil ghayru fadil kuma sannan wanda ba mai daraja ba ya mashi sallah wala yudmasu kabaru ba qabruhu za a shafi kabarinsa ba wa kadhalika haka nan ma qala al-qadi Abu Bakr ibn al-arabi ibn Allah al-Arabi Allah Allah Allah ya ci kansa haka nan qala al-qadi masani ilimi alqalin alqalai na'am abubakar ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki mai hakamul qur'ani na'am eh tarihin hakamul- larabci an gane shi ɗaya daga cikin magabata wanda suka zo suka da ba ba su daɗe sosai ba a mazhaban malikiya wannan mutumin ibn al-arabi ba abin da ya bari a mazhaban malikiya in dai imam malik ya faɗa biya saka shi a cikin mazhaba to ya ne mai mafita sai ya ne mai mafita ibn al-arabi kaf shine mai tafsirin qur'ani bil qur'an an gane to
haka nan abubakar alƙadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ya ce
tarihin daharati wanda ya ƙi yin tsarki yuqtalu shi ma za a kashe shi Yeah.
wanda ya bar tsarki za a kashe shi ya anna salata domin sallah mu illa bid ba ta cika sai da tsarki يعني yana nufi a cikin wannan fatawar tasa وما لا يتم الواجب illa bihi abinda wajibi و- baya cika sai da shi واجب wa shi ma din wajibi ne نعم. وأما فرائض الصلاة amma ga farillan sallah فخمسة عشر guda goma sha biyar ne النية akwai niyya وتكبيرة da الإحرام kabbaran harama والقيام da لها tsayuwa domin ta وقراءة karatun الفاتحة fatiha والقيام da لها tsayuwa domin ta والركوع da rukubi والرفع da منه dagowa daga rukubi da والسجود sujjada da والرفع منه dagowa daga sujjada والنية da الابتدائي niyan koyi da والترتيب jerantawa da والطمأنينة natsuwa da والاعتدال daidaituwa والجلوس له wasalamu da kuma sallama والسلام da sallama والجلوس da له zama domin sallama وسننها sunnonin sallah ثمانية guda sha عشر takwas ne الإقامة yin ikama والسورة da yin sura والقيام da لها tsayuwa domin karanta sura da والجهر bayyanawa da والسر boyewa وجميع التكبير hakanan dukkan والأولى.
wajen takbir hakanan dukkan kabbara illa al'ula banda kabbarar farko
وسمع الله لمن da fadin حمده sami Allahu liman hamidahu وتشهد awwal الأول tayya ta farko ولفظ tashahudu hakanan lafazin tayyan ma sunna ne نعم، wannan ka cire وتشهد wawun din can akwai wawun ana gugu
wannan an kashe ta an kashe ta ko dama ko to dama ka cire ta wa lafzu tashahudi masu sa ta shahudin man wala zuwa ta shahudi ko to wancan wawun din ka kashe ta a wani bugu sun kashe ta ma na'am wala zuwa ta shahudi ai inda wawun ta ne za ka an sa wa tashahudu da na'am damman dalu na'am sau dan ka duba sauran ayyuwa kaza sai ka ji an mishi damma na'am an ka duba bayan wata shahudu zaka ce wassalatu ka gane to wannan tashahudi din adabi ne na- na a- a mudafin ilai- ilaihi ne na na lafz lafzun mudafin at-tashahhud mudafin ilaihi majrur sai ka ce wa lafzut tashahudi na'am da lafazin tayyan ka cirawa wannan an sun saka na'am والصلاة على النبي da yin صلى الله salati da عليه manzon Allah shi وسلم ma sunna ne التشهد a cikin الثاني tayya ta biyu والجلوس da الأول zama ta farko والزائد على da abin da ya الثمانية karu akan natsuwa na a منها cikin zaman والجلوس للتشهد da zama domin الأخير tayya na ƙarshe إلى السلام har zuwa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah والجهر بسلام ta halili da bayyana sallaman halastawa wato kaga da in ka shiga sallah ka haramta makanka komai kama da kayi sallama ka halasta komai shi zaki ce mata salam assalamu taslim salam ah, assalamu tahlil na'am sallaman halastawa shi ma ta takbiratul ihram kabbara na haramtawa an gane to ورد السلام على الإمام da dawo da sallama zuwa liman وعلى من كان على يساره hakanan ga wanda yake kan hagun mai sallah وإنسات المأموم wa insatul ma'amumi da shirin liman da shirin mamu idan liman yana karatu نعم والسترة da kuma sa sutura Wow.
abin da yake kare gaban liman ko mai sallah shi kadai نعم وأما فرائض الوضوء suturan an ce kaurin sa ya zama gilzurmi نعم kaurin gora tsawonsa kuma ya kai tsawon zira'i daya ya zama tabbatacce kuma mai tsarki kuma ba mai motsu- ba mai motsi ba ba mai kuma shagaltarwa ba to وأما فرائض الوضوء amma farillan alwala فالسبعة guda bakwai ne غسل الوجه wanke fuska وغسل اليدين da wanke إلى hannuwa guda biyu المرفقين zuwa gwiwan hannu ومسح da الرأس shafan kai وغسل الرجلين da مع wanke الكعبين kafafuwa guda biyu tare da idan sawu والنية da niyya والتلك da jujjudawa والقول da yin sa a cikin lokaci ba tare da jinkiri mai muni ba وأما سننه amma sunonin alwala guda ثمانية takwas ne غسل اليدين wanke hannaye guda biyu da والمضمضة kurkuren baki والاستنشاق shaƙa ruwa والاستنصار dacewa وغسل da الأذن shafin kunnuwa وتسديد ma'i da kuma da العائلة sabunta ruwa a gare su ورد اليدين في yi masu rasu da مسير الرأس dawo da hannu wurin shafan kai والترتيب da jeranta sunnoni وما فرائض amma الغسل kaga farillan wanka وكم ستر guda biyar ne النية niyya والدلك da cudawa da والفور yin sa cikin lokaci ba tare da jinkiri mai muni ba قليل da الشعر tsifa gashi والضغط su mazuri والضغط da مغفور warware abin kitsewansa abin tufkewansa نعم. وسننه wannan sunna ne ba dole bane نعم.
ka gane نعم.
ba yin ba sai an ba sai an tsifa kai ba نعم.
to نعم. أريفة أربعة عفوا
Subhanallah.
وسننه أربعة
wasu na nuhu sunonin a wanka ne ku? mana ji ku?
Na'am.
to shi wancan farillan wanka ne? muna magana kan farillan wanka ne ku? فرائد الغسل فخمسة النية والدلك والفور وتخليل الشعر ودغس مطفوره تو wannan ba ba na ba na warwarewa ba ne ba tsaifewa ba ne mana da ciccuda abinda aka tifke na gashi an gane da ciccuda abinda aka tifke na gashi domin ruwa ya shiga cikin fata shine wa daqsu madfurihi ai ba an ce maka a baya wa takhlilu sha'ar ba sai ba gashi to a cikin gashin ai ta iya akwai wanda aka tifke to shi kuma da ciccuda abinda ya aka tifke na gashi an gani na'am
وسننه أربعة sunnonin wanka guda hudu ne غسل اليدين wanke hannuwa guda biyu a أولا farko da والمضمضة kurkuren baki والاستنشاق da shaƙa ruwa ومس سماك uzinai ne الأذنين da shafan fatin kunnuwa guda biyu وما فرائض التيمم amma wannan duk yana فثمانية maka bitan abin da ka karanta ne abu da yake so ka dai kokari ka haddace shi ka samu guda daya misali ka samu duwa ina hukunce hukuncen na sallah na akabari ka haddace su in ka haddace na littafi ɗaya to ya isar maka duwa ina an gane ko kuma ka samu na wannan ka haddace to in ka haddace na wannan ya isar maka da dinnan su akabarin ko ka samu na shi mawai ka haddace ka dai haddace daya a cikin kanana a cikin manya ma sai ƙara ɗaukar ɗaya ka haddace yana maka bita ne to ya ce amma fara'id taimum amma ga farillan taimama فثمانية guda takwas ne النية wuri والسيد a afon الطاهر.
anniyatu niyya نعم والسيد الطاهر guri mai tsarki da والفور yin sa a lokaci ɗaya ba tare da jinkiri mai muni ba والتربة da الأولى bugun ƙasa na farko ومسح da الوجه shafan fuska ومسح اليدين إلى da shafan الكوعين hannu zuwa wuyan hannu واتصاله بالعبادات taimama shafan بالعبادة.
hannu zuwa wuyan hannu nan shine wajibi zuwa mirf- mirfaq ba wajibi bane amma kuma dole ka sada da shi na'am واتصاله بالعبادة da kuma sada shi da ibada ana yin taimama a yi sallah وفعله بعد الوقت da aikata shi bayan shigar lokaci ba a yi shi kafin lokaci ya yi kamar yadda ake alwala
وسننه ثلاثة sunonin taimama guda uku ne الترتيب jerantawa وتسديد الدربات wato daga fuska sai hannu kenan wata jirin darbata amma ba dole bane sai kaya ka ga dama ka fara da hannu zuwa fuska wata jirin darbata da sabunta bugun kasa lilyade ne domin shafan hannaye bayan ta shafa fuska
ومسح ما زاد على الكوعين da shafan abin da ya karu a- daga akan ku'i wuyan hannu zuwa gwiwan hannu kenan
وأما فرائد الصوم amma kaga farillan azumi فإثنان guda biyu ne النية niyya والكف عن المفطرات da kuma kamewa ga barin duk abubuwan da suke karya azumi وأسنانه ثلاثة sunnonin azumi guda uku ne تعجيل الفطر gaggauta buɗe baki وتأخير da السهول jinkirta sahur وكف اللسان da kame harshe ga barin alfasha وما فرائد الزكاة amma ga farillan zakka فأربع guda hudu ne النية yin niyya وتمام الهول da cikan shekara وتمام النساب ba a yi sai shekara ta cika da kuma cikan lissafi نعم وعدم النقل da barin ciratanta a kai ta wani guri a ولا yi ta wa inda ya dace an gani inda akwai wanda ya cancanta kusa da kai to a bashi Ka- ka- ka- ka- ka ga mutum ga mabukata a unguwarsa amma ya tashi ya kai wani guri zakka kare kuwa Allah ya kiyaye آمين ولها ثلاث آداب طيب النفس to mu tashi a nan gurin an gani نعم
ko kuma mu gara sa wala salasu adabin wala salasu adabin ita zakka tana da ladubba guda uku نعم فيها ɗibin nafsi fiya daɗin rai cikin bada ta kar a bata ka a bada ita ana dole a a bada ita cikin daɗin rai نعم وكونها كيار المال wa kaunuwa kiyaral mali da kasancewa abin da za a bada zababban dukiya ne Allah sun tala ya ce ya lizna amanu ko inda Allah ya ta wala ta tayammamul khabisa wala su bi akhizi illa an tughmidu fi kada ku bada mamuna wanda kuma ba za ku iya karba ba sai kun yi da gaske sai kun rantsa ido نعم a ba Allah zababbe mai kyau نعم وسترها عن العيون boyi ta gabarin idan idan dina to alhamdulillah sai mu tashi a mafaraitul hajji ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يساك على الخير